لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديا دريهدو دا أربعين wanda ya zo sha biyu ga watan biyar dubu biyu da sha tara muna nan a cikin suratul baƙara a cikin aya ta goma sha shida na'am aya ta ɗari da goma sha shida
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله سبحانه وتعالى يتي وقالوا اتخذ الله ولدا سنتي Allah ya riƙi ɗa, subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah don haka bai riƙi ɗa ba, ballahu ma fi samawati wal ard dukkan abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasa na Allah ne shi kaɗai, kullun lahu tuna dukansu gaba ɗaya masu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Badi'us samawati wal ard Allah shi ne ya ƙirƙiro sammai da ƙasa ba tare da ya ga wani yayi ya kwaikwaya daga gare shi ba. wa iza qada amran idan yana nufin zartar da wani al'amari fa inna ma ya ƙulu kaɗai zai ce lahu ga wannan abin da yake so kun kasance fa ya kunu sai ya kasance ko sai kaga yana kasancewa wa qala alladhina la ya'lamuna sai waɗanda ba su sani ba suka ce laula yukallimuna Allahu ina ma Allah zai yi magana da mu ƙuru-ƙuru, au ta'atina ayatun, ko kuma aya ta zo mana kai tsaye gare mu daga Allah, kazalika ƙalan lazina min qablihim hakanan waɗanda ba su sani ba, kazalika ƙalan lazina, hakanan waɗanda suke min qablihim gabaninsu suka faɗa misla ƙaulihim irin kwatankwacin faɗarsu. tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kamanceceniya a cikin kafirci qad bayyana al-ayat Allah ce haƙiƙa mun bayyana ayoyi dalla dalla filla filla wara wara liqaumin ga mutane yuqinuna da suke sakankancewa waɗannan ayoyi guda uku aya ta 116 117 118 Allah subhanahu wa ta'ala yana raddi ga masu jingina wa Allah ta'ala haihuwa, waladalla wa innahum lakazibuna sun ce Allah ya haihu ƙarya suke yi, da waɗanda suke jingina wa Allah ya riƙiɗa, wa ƙalatil Yahudu Uzair bunullah, wa ƙalatil Nasarar Masihu bunullah, zalika ƙauluhum bi afwahihim yudahi'una ƙaunar lazina kafaru min qabl. qatalahum Allah anna yufakun Uzairu Yahudawa sun ce Uzairu dan Allah ne su kuma Nasara sun ce Isa dan Allah ne laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila a'budu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة duk waɗannan Allah ta'ala ya kafurta su ƙarara, cewa waɗanda suka ce Allah uku ne, ko ɗaya ne a cikin uku, ko uku ne a cikin ɗaya, ko ɗaya ne ya koma uku, ko uku ne suka koma ɗaya, ko ɗaya ne ya haifar da uku, duk waɗannan Allah ya ce kafurai ne. haka waɗanda suka ce Isa almasihu Allah ne, da wanda suka ce Isa almasihu ɗan Allah ne, da wanda suka ce Uzairu ɗan Allah ne, da wanda suka ce mala'iku mata ne kuma ’ya'yan Allah ne, alakumus zakaru walahul unsa Allah ta'ala ya ce, Ittilka izan ismatun ziza, wani guri ya ce, Asdafal banati alal banin. ما لكم كيف تحكمون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون waɗannan ayoyi duka suna kore ma a jingina ma Allah haihuwa ko a jingina ma Allah ɗa ko a jingina ma Allah wato mala'iku a ce ‘ya'yansa ne mata duka waɗannan ɓangarori guda uku masu da'awan Masihu ɗan Allah ne, da masu da'awan Uzairu ɗan Allah ne, da masu da'awan mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah, Allah ta'ala ya ba da amsa ta fuskoki guda biyar a cikin wannan aya, ko ayoyi da muka karanta, cewa Allah ta'ala baya kamata a jingina masa haihuwa. Allah ta'ala ya ce, wa sun ce ittakhazallahu waladan Allah ya riƙi ɗa Allah ya riƙi ɗa sai Allah ya ce subhanahu amsa ta farko da Allah ya bayar ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ashe wanda tsarki ya tabbata gare shi ga barin dukkan dangogin tawaya mace tawaya ce in an jingina ta ga Allah mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila Allah ta'ala ba a jingina masa ɗa ba a jingina masa mata ba a jingina masa mutuwa ba a jingina masa bacci ba a jingina masa gangadi ba a jingina masa jahilci ba a jingina masa faruwa ba a jingina masa ƙarewa subhanahu wa ta'ala ko ba a jingina masa mutuwa da haka Allah ta'ala ya ba da amsa ta farko subhanahu kalman subhanahu kalma ce da ta tattara raddi ga duk wanda yake tau- dangana wa Allah tawaya shi sa za mu ga cin alkur'ani Allah ya ta maimaita subhana duk wani abin girma da abin ɗaukaka da abin buwaya da abin isa sai Allah ya jingina subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi da bawansa lailan da daddare wani gurin ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wani gurin ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim wani gurin ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wani gurin ya ce sabbih isma rabbikal a'la wani gurin ya ce subhana rabbiyal azim fasabbih bismi rabbikal azim da haka kenan tsarki ya tabbata ga Allah ba za a jingina masa duk wani dangi na tawaya ba daga cikinsu akwai ɗa domin ce ɗa dalilin buƙatar ɗa guda uku ne don ya wanzar da zuriyarka a bayanka a ce ai wannan ɗan wane ne wanan jikan wane ne kamar da Allah ce waje ala bayna nasaban wasu hira Allah ya sanya ku masu nasaba da kuma masu surukuta wani ka aura gare shi wani ya aura a gare ka sai ku zama sirikan juna wani a haife ku tare sai ku zama ‘yan uwan juna to Allah ta'ala ba shi da buƙatar yin zuriya don shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya bai haifa ba ba a haife shi ba ba shi da farko ba shi da ƙarshe huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim sannan na biyu ana buƙatar ɗa ne in ka mutu ya gaje ka to Allah ta'ala shine rayayye da maya mutuwa wa tawakkal alal hayyil lazi la yamut ka dogara ga Allah rayayye wanda baya mutuwa kaga kenan ba shi da buƙatar ɗa sannan na uku in ka tsufa ko ka gajiya sai ka haifi ɗa don ya taimaka maka ya kama maka to Allah ta'ala bai da bukatan tsufa bai da bukatan gajiya don haka baya bukatan wanda zai kama masa to sai Allah ya fara ba da amsa da wannan kalma subhanahu sai ba da amsa ta biyu kan cewa Allah bai cancanci ɗa ba ya ce ballahu ma fi samawati wal ard ai dukkan abin da ke cikin sammai da dukkan abin da ke cikin ƙasa nasa ne shi kaɗai to wanda ya mallaki sammai da ƙasa to me zai yi da ɗa me buƙatar ɗa a gurinsa domin shi ma ɗan yana cikin abin da aka mallaka to abin da ka mallaka ya zai zama ɗanka kuma kai da kayanka kuma ya zama ɗanka me buƙatar ɗa da haka wannan raddi ne ga masu cewa Allah yana da ɗa raddi na biyu ballahu ma fi samawati wal ard sannan na uku yace kullun duk wani abin da ke cikin sama da duk wani abin da ke cikin ƙasa da duk wani abin da ke tsakaninsu mai rai ne ko mara rai, ƙanituna masu miƙa wuya ne lahu ga Allah, domin ce alƙunuti yana da ma'ana biyu, akwai alƙunutul khas, akwai alƙunutul am. Alƙunutul khas yana nufin al'ibadatu wa ɗa'a, duk inda ma'anarsa ya zo ƙunuti keɓantacce yana nufin ɗa'a kuma yana nufin ibada. mai lalace amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbi wal qanitina wal qanitati wa kanat min al qanitina ya maryamu quniti li rabbiki wasjidi warka'i ma ar-raki'in duk wannan ma'anan qunuti anan yana nufin wato da'a da kuma ibada sannan qunuti yakan zo da ma'anan komawa ga Allah da ƙanƙan da kai a gare shi shine ma'anan ƙunuti am anan yana nufin ibada kauniya akwai ibada kauniya akwai ibada shar'iyya akwai alƙunutil kauni akwai alƙunutil shar'i shar'i shine ka yi biyayya ta hanyar yin abin da Allah yake so da nisantar abin da Allah ya hana ƙunuti am kuma ka miƙu ka biyu ka tsaru ko kana so ko ba ka so zuwa ga abin da Allah ta'ala ya tsara maka kaunan to shi ne kun ga wannan raddi ne wanda ya zama komai yana kwantar da kai yana ƙanƙan da kai gare shi to me zai yi kuma da ɗa me buƙatar ɗa a gare shi kun ga waɗannan jimloli guda uku kalman subhanahu ta korewa Allah ɗa ballahu ma fi samawati wal ardi ita ma ta kore buƙatar ɗa ga Allah kullun lahu qanituna ita ma ta kore buƙatar ɗa ga Allah sai ya faɗi na hudu badi'us samawati wal ard Allah shine ya ƙirƙiro kalman badi'u mubdi'u mai ƙirƙira ala gairi misalin sabiq ka ƙirƙiro abu ka zo da sabon abu fil wanda babu wanda ya zo da shi ana aka samo bid'a in an ce bid'a shine sabon abu fil wanda babu misalinsa kai ka fara ƙirƙirarsa man ahadasa fi amrina haza ma laysa min fa huwa rad kullu bid'atin dalala in kai ka ƙirƙira abu to ɓata ne shi ko Allah ta'ala shi ne mai ƙirƙiran abin da babu, da haka badi'u ne, badi'u as-samawati wal ard wanda ya ƙirƙiro al-badi'u al-mubdi'u fa'il ne bi ma'ana muf'il kullu man ansha'a shay'an lan yusbaq ilaihi duk wanda ya ƙirƙira abin da wani bai riga shi aikatawa ba sai a ce abda'ata wato ka zo da sabon abu malam khattabi cikin ƙwararrun malamai ya ce albadi'u fa'ilun bi ma'ana muf'il wato fa'il ne amma ma'anarsa muf'il wato ismu fa'il ne na muf'il a fa'ala yuf'ilu abda'a yubdi'u ibda'a wa ma'anahu annahu faɗar al-khalqa muhtari'an lahu Allah shi ya ƙirƙiri halitta yana mai ƙagota la ala misalin sabaka ba wani ya gani yayi ba ya kwaikwaya ka san idan ka zo da fasahar abin da ba taɓa gani ba to shi ne ake yaba maka amma in wani ne ya kai kwaikwaya to wannan ba a ganin ka zo da wani abin da ya kamata to wannan cewa Allah shi ya ƙirƙiro sammai da ƙasa ba gani ya yi an yi ya kwaikwaya ba ya kore ma Allah ɗa domin wanda zai ƙirƙiro sammai da ƙasa me zai kuma da ɗa me buƙatar ɗa a gare shi kaga ba buƙatar ɗa a nan sannan raddi na biyar Allah ya ce iza qada amran idan ya hukunta ko yana nufin hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kadai zai ce ma abun kun kasance fa yakunu ko fa yakuna sai zama jawabu jawabu talab sai zama fa'u sababiyya idan Allah ya ce kasance sai kaga abin yana kasancewa ko fa yakunu fahuwa ya kunu sai kaga abin ya kasance yadda ake so ya kasance to wanda yake da kun me zai daɗa kun fa gare shi kawai kasance zai ce kasance baki kasance fari kasance dogo kasance gajere kasance kyakkyawa kasance mummuna kasance bafulatani kasance bahaushe kasance bayarabe kawai sai ka ka zo bayarabe ka zo bahaushe ka zo bafulatani ko kai baki ko kai fari ko kai kiba ko kai siranta ko kai muni ko kai kyau ko kai dogo ko kai gajarta haka ake so ka kasance to wanda yake da wannan me zai yi da kaga duk bukatar ɗa ma Allah ba shi da ita ba ƙarewa zai ba balle ɗa ya biyo shi ba tsatso gare shi ba balle ɗa ya wanzar da shi ba mutuwa zai ba balle ɗa ya gaje shi ba tsufa zai ba balle ɗa ya taimake shi duk buƙatar da ta sa ni nake neman ɗa kai kake neman ɗa ai annabi haya ya gaya mana buƙatar ɗa yace ya rusuni wa ya rusu min ali yaqub ya gaje ni ya gaji wannan a wajen ilimi da karatu da sauransu ashe kaga mai buƙatan gado mai buƙatan ya mutu mai buƙatan ya gajiya mai buƙatan zuriya shi yake buƙatar ɗa don haka kenan bai cancanta ba bai kamata ba bai dace ba a jingina wa Allah ɗa ta kowace fuska wanda kuma ya jingina wa Allah ɗa ya zo da babban laifi ya yi mummunar taɓargaza ko da kwaɗan yana nufin na soyayya don wasu kan ce a in mun ce Allah yana da ɗa ba wai muna nufin ya tsugunna ya haifi ɗa ba muna nufin soyayya ce ta sa ya mai da wani ɗansa sai mu ce duka bai halatta ba sai su ce ai ɗa ba yana nufin ma haihuwa ba ba kuna cewa ɗan kasuwa ɗan ɗan sanda ɗan ɗan me ɗan hisba ɗan agaji ɗan jagaliya Ko? kaga wannan ɗaɗin ba jagaliya ce ta tsugunna ta haife shi ba ko a ce ɗan ɗariƙa ɗan izala ɗan shi'a duk ana nufin jingina mutum zuwa ga abin da yake yi ko ana nufin kalman ɗa a nan ba kalma ce da ma'anan haihuwa ba kamar yadda uba ma takan zo da haka a ce uban tafiya uban gayya uban taro uban dawa eh? uban ƙasa kaga ba ƙasar ya haifa ba uban taro ba taron ya haifa ba kalmar uba a nan da kalmar ɗa an yi amfani da ita a ma'anarta ta luga ba a ma'anarta ta istilahi ta al'ada ba to kuma ba a amfani da kalman ɗa ko uba ga Allah wannan ya jawo tattaunawa tsakanin masana da ake ce ma Allah da Hausa Ubangiji wasu malamai suka ce ba za a ci gaba da cewa Allah Ubangiji ba saboda kalman uba ta fito a cikin wannan jimla sai dai a kira shi Allah da Hausa Allah da Yarabanci Allah da Fulatanci Allah da Iba Allah da turanci Allah da larabci Allah da kowane yare a duniya a ce Allah amma tunda kalman uba ta fito to ba za a jingina ma Allah ita ba wasu wasu masana harshen suka tafi akan wannan wasu ka ce a'a a dubi kalman mana ai bahaushe da ya ce uban giji to menene uba menene giji yana nufin ba fassarar sunan Allah ne ubangiji ba fassarar sunan rabbu ne rabbu domin shi rabbu za ka iya fassara shi da ubangiji domin rabbu ana jingina ma Allah ana jingina ma wani Allah amma da ƙaidi ko ana cewa rabbul manzili rabbu dabbati eh? rabbuhu ko kaga rabbu yana nufin mai reno mai kula shugaba duk ma'anoninsa wajen guda ashirin da kalmar rabbu take zuwa a ciki to ana iya fassara wannan da shi amma kalman Allah ba ta da wata fassara sai dai ka ce Allah kawai eh ka ce Allah kawai shi ne fassarar Allah Allah ko a wani yare kake in ka zo ka ce Allah in the name of Allah kaka ce ma God inda Hausa ne ka ce Allah in a yarbanci kake in ka zo wajen Allah cece ne Allah eh a ta kiransa da Allah dinnan uludullaha eh ku kira shi Allah saboda haka wasu suke ganin kuskuren ci gaba da kalman ko yaɗa kalman ko kiran Allah da sunan Ubangiji, amma in ka kalli ma'anarta za ta ɗauki ma'anar rabbu, don haka ba za ka kuskurantar ko ka bid'antar ko ka fasikantar ko ka kafirtar da waɗanda suke kiran Allah Ubangiji ba, saboda ainihin tsuran kalman Hausa ce wacce take fassara ma'anar rabbu. wanda kuma rabbu yana iya ɗaukan mai gida shugaba mai reno mai halitta mai mallaka mai gudanarwa mai tsarawa mai kashewa mai rayawa mai bayarwa mai hanawa mai ciyarwa mai shayarwa mai tufatarwa duka kalmar rabbu ta shigar da waɗannan to kuma kaga ma'anonin da ya sa mutum ake kiransa ubangidana in ka ce mutum ubangidana me kake nufi kalman uba a nan haihuwa ce wannan shine uban gidana ma'ana wanda kake aiki ƙarƙashinsa kake samun abin da za ka ci ko wannan shine uban taro ba ana nufin kalman uba wai ya tsugunna ya haifi taro ɗin ba a'a shine shugaba a gurin kaga kalmar rabbu ta zo a gani uban gayya uban dawa wanda yake shiga dawan ya jagoranci mutane a shiga dawan ma'anarsa sayyidu kenan to kaga anan ba za a ce waɗanda suka fassara ko suka jingina kalmar rabbu ga Allah sun yi kuskure ba domin ka duba Hausa bakwai din ma da ake cewa Hausa bakwai ai Hausar Daura tana ciki Hausar Sokoto tana ciki to in ka ɗauki kalman Hausan Sokoto wanda za ka ga Sheikh Malam Abubakar Gumi ai a cikin tafsirinsa yana fassara shi da ma'anan Ubangiji. In ka ɗauki Hausar daura, za ga Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansu su biyan baki ɗaya da dukkan musulmi. Kaga shi ma za ka ga yana fassara Ubangiji. saboda ainihin tsuran hausa kenan wacce ainihin aka gado ta don kai ba asali ba haushe ba ne in ka ɗauki kalman daban-daban sai ka ga kalman ta ruɗa kaka ce a to ya muna gudun mu ce mu ce wa Allah uba kai a a ma'anarka tsukakkiya ka ɗauka uba yana nufin wanda ya haifi mutum baka san cewa an faɗaɗa kalmar ta wuce kalmar haihuwa ba ta zama tana ɗaukar ma'anan shugabanci da reno da gudanarwa da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa duk wanda yake maka wannan kuma ka iya kiransa da wannan suna wanda kuma Allah ne yake yin waɗannan gaba ɗaya haka wasu kalmomin zaka ga bazawarar kalma ce in baka san ma'anoninta da dama ba yanzu mu ɗauki kalmar sha sha da an ce sha me yake fara faɗo maka a zuciya shan ruwa ko shan duka ko shan wahala ko sha da kyar ko ka shawo kansa na shawo kanta na shawo kansa na sha kwana na sha me ma'anan na sha Hmm? kai yau na sha rana ranar ka sha a bakinka yau na sha wahala kai yau na sha da kyar kaga kalman sha a nan ma'anoninta da yawa amma abin da ke fara faɗo maka a rai wanda ka fi yi a ciki shine shan ruwa to haka nan gaya in an ce gaya akwai gayan mutum yaro ya fito gayansa akwai gaya gayan tuwo akwai gaya na cikin kunu ko? to to sai ma'anonin su fita da yawa so akwai kalmar da in baka jingina ta ba baka raba ta ba ba za ka iya bata cikakkiyar fassara ba sai ka sa ta a jimla da ka sa ta a jimla sai ma'anarta ta canza sannan akwai kalmar da ita ɗaya in ka haɗa biyu sai su bada ma'ana daban in ka ware su sai su bada ma'ana daban-daban yanzu ka ce uba ka ce giji to giji ma'anarsa daban uba ma'anarsa daban amma in ka haɗa su sai kuma su bada wata ma'ana daban sai su bada ma'anar shugabanci da jagoranci da reno da kulawa naka mai kulawa da kai sai ka kira shi ubangiji amma in za ka fassara Allah din da ka tarar da Allah to kaka fassara shi da ubangiji sai dai in rabbu ka tarar rabbu ita ce za ta ɗau fassara wannan amma in ka zo Allah kakkai wata fassara kawai ka ce Allah in kuwa kana son kai fassara sai dai ka ce wanda ya cancanci bauta shine uluhiyya tauhidul uluhiyya kaɗaitar Allah ko cancantar Allah da bauta. Da haka kenan Allah ta'ala ya kore duk wani lafazi, duk wata kalma da za a jingina masa, wacce take nufin tawaya ko mata ko ɗa da sauransu. Wa ƙalit ta Allahu waladan subhanahu huwal ganiyu. Sun ce Allah ya riƙi ɗa tsarki ya tabbata ga Allah shi ne wadatacce, to wanda ya wadata me zai yi da wani ɗa kuma. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا kace yabo ya tabbata ga Allah wanda bai riki da ba walam yakul lahu sharikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira haka Allah ta'ala ba shi da da wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu waladan ya gargadi wanda suke cewa Allah ya riki da wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كومي باواني كوا دا كومي هشي ما النبي إيسى يفتا إن وإلا عبد أن أمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل الله يتي باواني kuma wani gurin ma ya ce ya kula ni ta'am da shi da baban tasa suna ci wanda yake ci ko ba Allah bane wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shike ciyarwa ba a ci da Allah lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana Allah ba shi da da ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل هو الله أحد Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad inama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad anna yakuna lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay haka waɗannan ayoyi da makamantansu sun kore wa Allah ɗa to mun ce akwai kissa da na fara ba mu jiya na wasu masu da'awar ɗa ga Allah da yadda annabi ya gamsar da su suka musulunta zan ba ku kissar guda uku ce ɗaya ta musuluntar ba Yahude ce ɗaya ta musuluntar ba Nasare ce ɗaya ta musuluntar ba Maguje ce shi wato ba Yahude Abdullahi bin Salam ya zo wajen annabi sallallahu Alaihi wasallama ya sallama ya ce ya zo da tambayoyi idan annabi ya amsa tambayoyin nan to zai iya shiga musulunci da haka annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce bismillah ka yi tambayarka ya ce ya ake yi ɗa ya kama da babansa ko ya yi kama da babarsa ka ji wata tambaya wani za ka ga kamar su ɗaya da babarsa wani kuma kamar su ɗaya da babansa wani kuma sai ya kama da kakansa na wajen uwa ko na wajen uba wani ma sai ya tafi cikin dangi na ishirin da biyar sai ya ɗauko kamarsa wani ma sai ya tafi cikin dangi na talatin wani ma dangi cikin na ɗari tun da dai jinin na nan sai ya kama da wani ya san kakanka na ɗari to kamar su ɗaya shi yasa wata mata ita balarabiya faraƙal mijinta balarabe fariƙal da ta tashi haihuwa sai ta haifi baƙiƙirin mun an shiga rigima mijin ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah ni fari mata ta fara ta haifi baƙi sai annabi ya ce kana kiwon raƙuma ya ce ina yi ya ce wane kala ne yace jajaye ne da masu ruwan ƙasa-ƙasa yace ana samun wata kala kawai a cikinsu yace eh ana samu kun ga annabi ya mai da shi zuwa ga abin da ya sani an mai da shi ga ilimin da ya sani raƙuman duka kala ɗaya ne amma sai kaga wata kala wata dan ya faɗo sai annabi ya tambaye shi ya akai aka samu wannan kalar sai yace la'allahu naza'ahu irq mai yiwa a can dangin raƙuman can can baya akwai mai wannan kalar ce kai ma ɗanka abin da ya faru kenan akwai yariya ta samu wani ciwo har jamus aka je neman magani babban likitan duniya na fata ya ce wannan ciwon ya fi shekara ɗari kusan biyu ko uku wani kakan kakan kakan ka ta can ya taɓa yin wannan ciwon shine ya tabin jini yanzu ya bayyana a jikinta kaga masu ilimi ma suna tabbatar da irin wannan kenan to kaga ashe kenan wato sai ya ce to ya ake ake samun kamanceceniyar na biyu me yan aljanna za su fara ci in sun shiga aljanna na uku a cikin alamomin tashin alkiyama wanne ne babba zai fara bayyana wannan tambayan ba za ka san shi ba sai da wahayi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu jibrili ya bani amsa kana tambaya jibril yana gaya min amsar sai ce jibrilu zaka aduwul yahud ce yahudi ba sa san jibrilu sun ce shi ake aikowa da doka na aiko a bari su kuma a duniya ba sa san a ce su yi ba sa san a ce su bari don haka suke jin haushin wanda aka aiko bayan shi bai da laifi Allah ne ya aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mu'amala aure ta saduwa ta faru tsakanin miji da mata wanda ya fara inzali aka haɗa maniyin aka samar da ɗa, to sai ɗan ya kamanceceniya da shi, ko uban ko uwar. Da haka in uwace ta fara fidda mani sai ɗan ya ɗau kalarta ko ya ɗau danginta, idan uban ne ya gabata sai ya ɗau kalarsa ko ya ɗau danginsa. Ya ce to, me ‘yan aljanna za su fara ci? Sai ce ‘yan aljanna akwai wani kifi ƙato da za a yanka. to hantar wannan kifin ita za a fara fedewa a cire ta a gasa ‘yan aljanna su fara ci duk wanda ya ci wannan hanta kuma ya sha ruwan kausara to har abada ya daina jin kishirwa har abada ya daina jin yunwa in kaga ya ci abinci sai dai na sha'awa kasa akwai abincin da kawai kake ci ba dan kana jin yunwa ba akwai abin da kake sha ba dan kana jin kishirwa ba sai dan sha'awa to idan haka kenan aljanna ba ulsa ko tunda ba ma za a ce yunwa ta kama ka ko abin nan ba yace kuma alamar tashin alkiyama akwai wata wuta da za ta taso daga gabas ta huru ta fatattako mutane ta koro su yo yamma wutar yaƙi ce wutar balkano ce wutar wata musifa ce wata annoba ce Allah shi ya sani amma za ta faru nan gaba sai ce to ina so ka kirawo yahudawa ina so in musulunta amma kafin da bayyana musulunci na na san yahudu masu sharrin tsiya ne in na musulunta za su iya min sharri su ce ai wata tsiya nayyo ko wata taɓargaza nayyo ko wani laifi nayyo ya sa na zo na musulunta da haka sai abdullahi bin salam ya shiga bayan ƙyaure sai annabi ya sa aka kira masa malaman yahudawa suka zo annabi ya ce ya matsayin abdullahi bin salam yake a gurinku suka ce malaminmu ɗan malaminmu jikan malaminmu tattaɓa kunnen malaminmu babbanmu ɗan babbanmu jikan babbanmu tattaɓa kunnen babbanmu wato gidansu sun gaji ilimi sun gaji girma sai da suka gama masa shaida mai kyau annabi ya ji kuma ba tare da yana gurin ba sai ya fito daga bayan kyaure ya ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai suka ce sharrinmu ɗan sharrinmu jikan sharrinmu sai ce to ya rasulullah ka ji yadda yahudi suke ka ga ɗazu da ina cikin su ina tare da su ka ji yaban da suka yi min yanzu da na bar su ka ji sharrin da suka yi min da kage saboda haka abdullahi bin salam ya bayyana musuluncinsa to kun ga hanyar da ba yahuda yake ya musulunta hanya ce da ta bambanta da kowace irin hanya cikin tattaunawa ce ta ilimi da tambayoyi shi kuwa musuluntar ba ma gujan akwai wani ana kiransa sumamatu bin usal alhanafi wannan mutum yana da tsanani dama mutanen yankinsu masu tsanani ne duk inda ya ga sahabin annabi sai ya kashe shi da an ce kai musulmi ne kawai sai ya kashe ka ba ma ya jira kai wani bayani ya kashe sahabbai Allah ne ya san adadinsu rannan sahabbai sun tafi kai hari sai suka ganshi suka kamo shi a lokacin ba yaƙi za shi ba ya fito umara ne don haka ba makami tare da shi su kuma sun ga wannan yayi kama da mugu sai suka danko shi suka taho da shi madina da suka shigo madina sai annabi ya ce kun san wa kuka kamo suka ce mu san waye ba ya ce wannan shine shugaban kabilar banu hanifa sunansa sumamatu bin usal alhanafi ku je ku ɗaure shi a cikin masallaci annabi ya ce ka a kai shi ko ina saboda ba kurkuku a lokacin annabi irin wannan amudin ginshikin nan ana annabi ya ce a sa igiya a ɗaure shi aka sa igiya aka ɗaure shi a cikin masallaci inda ake sallah ake karatu kun ji wata hikima ta annabi an ɗaure shi a cikin masallaci don ya ga yadda ake sallah ya ga yadda ake karatu ya ga yadda ake mu'amala da musulunci kun ga ba kashe shi aka niyyar yi ba ba a so a ɗauki fansa akan abin da ya ba sai annabi ya shiga gida ya ce wa iyalansa ku kaɗa ko abinci a zo a kai masa a dinga kai masa abinci da safe da rana da daddare sai da ya ce ya ƙoshi sai annabi ya fito ya tsaya a kansa ya ce ya su mamatu annabi ya kalle shi yana murmushi to shi ya san ɓarnar da ya sai ya ce ya muhammadu idan ka kashe ni ka kashe mai rai kuma na san na cancanci kisa domin ni na fara kashe maka sahabbai idan ka yafe min zan ji daɗi kuma zan yi godiya idan kuma fansa ake nema to dangina suna da kuɗi zan gaya musu cewa su zo su fanshe ni an yi garkuwa da ni su zo su fanshe ni saboda haka duk abin da ake so za a yi annabi ya murmushi ya wuce gobe ma sai annabi ya sake zuwa ya tsaya akan sa yace ya kuma mutu shi ma ya sake maimaita maganarsa uku in an kashe ni an kashe mai rai in an yafe min zan ji daɗi in godiya in ana neman fansa dangina za su biya sai annabi ya murmushi ya sake wucewa sai da aka yi kwana uku annabi yana masa tambaya irin tambayar bai fasa ba shi ma irin amsar bai ƙara ba sai annabi ya ce a na hudun ya ce ku kwance shi ya tafi an yafe masa ba a buƙatar a kashe shi ba a buƙatar fansa daga gare shi don ba garkuwa aka yi da shi ba sannan kuma an yafe masa ya tafi ya ga irin adabar da ya yi da irin ƙiyayyar da ya yi da irin kashe sahabbai da ya yi kuma gashi an ba shi abinci an ɗaure shi a masallaci an kwance shi an ce ya tafi an sallame shi da ya tafi bayan gari sai ya je shiga wata gona ya wanka sai ya dawo da kansa ya shigo masallaci ya zauna ya ce ina da magana annabi ya ce me magana ka ya ce da can ba mutumin da nake ki a duniya irinka ya ce amma yanzu abin da kai min na alheri da abin da na ga kuna yi kai da sabanka yanzu ba wanda nake so duk duniya irinka ya ce da can ba garin da nake ki a duniya irin ganin nan naka madina ya ce amma yanzu ba garin da nake so a duk duniya irin madina ya ce a da ba abin da nake ki irin addinin nan naka na musulunci amma yanzu ba abin da nake so irin addininka na musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya musulunta sai ce to ya rasulallah kun ga dace yake ya muhammad yanzu da ya musulunta sai dawo yana ya rasulallah ya ce na harama ne za ni na umara sahabbanka suka kama ni yanzu kana ga in je in yi umara ko in koma gida annabi ya ce je kai umararka da ya tafi yin umara sai ya dinga yin ta akan tsarin musulunci ita umaran musulunci ta ake labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak su kuma umara irin ta maguzawa ta ake labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikan malaktahu wa ma malakak wai Allah ba ka da abokin tarayya sai abokin tarayyar da kai ka mallake shi bai mallake ka ba to ina yake sun ƙara wannan jumla ɗin ne domin su samu damar yi wa Allah shirka su ce suna da hujja to da yaje yana ɗawafi sai Qurayshawa suka ga wannan ɗawafin irin na musulmi ne sai suka ce a sabauta a ka karkace ka karkace yace ba karkacewa ne ba musulunci na shiga kuma dama daga ƙasa ta ta yamama ake kawo muku alkama to daga yau an daina kawo muku alkama na sa muku takunkumin karya tattalin arziki in ba Muhammadu ne ce in kawo muku alkama ba na daina kawo muku alkama shikenan ya koma garinsu to wannan sumamatin lokacin da musailamatul kazzab ya bayyana a yankinsu shi ya fara yaƙi da musailama ya tashi ya dinga wa mutane hudu ba yana nuna musu musailamatul kazzab maƙaryaci ne har mutane dubu uku suka biyo shi ya tashi ya dawo da su ɓangaren musulmi wannan shi ya karya ƙarfin musailamatul kazzab sahabbai suka kai masa farmaki suka yi nasara a kansa kun ga anan hikima da mu'amala mai kyau ta sa sumamatu bin usal alhanafi ya musulunta to sai banasare shi banasare shine na fara ba mu kissa sajiya shine adi bin hatim ta'i shi adi asali balarabe ne amma ya shiga addinin kirista kun san shi ma addinin kirista ɗariƙa ɗariƙa ne ɗariƙa ta fi ɗari uku a cikin addinin kirista wata rana an taɓa samun saɓani tsakanin kirista da kirista shi yana yin cocin asabar ita tana yin cocin lahadi dalilin musulunta su kenan da suka je sai aka ce ai babu aure tsakanin ɗan cocin lahadi da ɗan cocin Asabar. Sukai sukai shi kuma gashi ‘yar cocin yake so ita ma ɗan cocin duk Kirista ne su, amma wata ɗariƙa da wata ɗariƙa babu aure. Su kuma suna bala'in son juna, don haka sai suka ce, To, a ina ne in sun shiga za su iya yin aure? Aka ce Musulunci. Dalilin da suka zo kenan Kano suka Musulunta. shi ya ce ya fita daga cocin a lahadi ita ta fita da cocin asabar suka zo suka shiga addinin musulunci suka yi aure ni ban ma san cewa akwai irin wannan saɓanin da nisa irin wannan ba haka ya taɓa faruwa a ƙasar indiya wani mai bautar saniya da wata mai bautar wani addinin daban suna son juna sun haɗu a fim suna son juna shi kuma yana da mata a addininsu in kai aure baka saki yana son ya ƙara ta biyu sai aka ce ai ba a yin aure ba a mace ta biyu shi kuma yana tsananin santa tana tsananin sansa so ne ba su shawara ya ce in kuna son kai mace ta biyu ko ku shiga addinin musulunci shi kadai ne addinin da yadda a ƙara mace ta biyu don haka ya fita daga wancan addinin ita ma ta fita daga wancan addinin da ya hana su ƙarin aure suka zama musulmi suka yi aure har sun haifi 'ya'ya yanzu suna nan da yawa su ma 'ya'yan akwai waɗanda suke yin shirin fim kun ga addinin musulunci in aka koro ka aka takura ka a wani guri zo musulunci shi yana da hanyar da zai baka mafita ka aji ya shiga addinin kirista amma al'adarsa irin ta maguzawa ce har idan an je yaƙi an dawo yakan ɗauki ɗaya bisa hudu na abin da aka samo a wajen yaƙi to da da ya ji musulunci ya bayyana sai ya ɗauki ƙiyayya mai tsanani ya sa wa annabi baya son annabi har yake ce ma yaransa in ka ji sahabban annabi sun taho inda nake to ka gaya min kuma ga raƙumi na can ka je ka shirya min shi ka samu garkeken raƙumi ka ciyar da shi abinci ka rene shi idan ka ji annabi da sahabbansa sun zo nan ka sanar da ni in hau in gudu haka ku aka yi da samun labari aka sanar da shi ya ɗau matarsa ya ɗau ɗansa ya hau raƙumi ya gudu ya bar danginsa ya bar ƴan uwansa ya bar ƙabilar tasa sahabbai suka zo suka tattare kabila gaba ɗaya suka taho da su Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a ciki akwai wata yar adibina akwai yar Hatimu Tsa'i yar uwarsa ce wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ita ma ya batta da annabi ya zo inda suke yana duddubawa da ta ga annabi sai ta ce ya Muhammad ni yar Hatimu Tsa'i ce wato sanannen mutum ne mai alheri ta ce mahaifina ya mutu ɗan uwana ya gudu gani na tsufa ba zan iya wata hidima ba kai min afuwa ka sallame ni kai ma Allah ya kyautata maka yadda ka kyautata min sai annabi ya shiru bai bata amsa ba sai gobe annabi ya sake dawowa ta sake tare shi ta maimaita abu ukun nan annabi ya ce waye dan uwan naki ta ce ajibi na hatimin da'i ya ce wannan da yake gudun Allah da annabi me kun ya zo ya musulunta yana ta wani guje-guje sai da aka yi kwana uku sai ta ce kai mutumin nan ba zan ƙare masa magana ba da alama ba zai yafe min ba annabi sun taho shi da ali bin abi talib yana bin sa a baya da suka zo daidai inda take sai ali bin abi talib ya mata nuni da hannu cewa ta taso ta zo ta sake tara annabi ta maimaita masa wannan kalmar da ta zo ta tara annabi sallallahu alaihi wasallama ta maimaita masa sai annabi ya ce to na yafe miki kuma na sallame ki amma tunda ke mace ce ba za ki iya kama daji ki dogo tafiya haka ba idan kin samu wani da kika yarda da shi amintacce wanda zai raka ki garinku ki gaya min sai in baki guziri da abinci da sutura ya raka ki garinku da ta samu wanda ya dace ta gaya annabi da ta samu dama sai ta tafi ƙasar sham inda dan uwanta ya gudu ta je ta same shi ya ganta ta ce amma kai baka da kirki ka ɗauki matarka ka ɗauki ɗanka ka gudu ka ban mu ya ce ‘yar uwata na san ban kyautata miki ba duk abin da kika faɗa min ya kamata’ amma ki yafe min ya kika samu wannan mutumin yace wallahi tace mutumin kirki ne ka ji abin da ya min na kirki ya wa dangi na ya min kaza shawarar da zan baka kai maza ka je ka musulunta idan sarki ne to kaga kana cikin manyan waziransa idan annabi ne ka kana cikin manyan sahabbansa daka ko me ya faru ba kai asara ba ya tattaro kayansa ya taho madina yana zuwa bai wuce ko ina ba sai ya zo gaban annabi ya zauna sahabbai suka ce wannan ai aji ne me ya kawo shi annabi ya ce ba ruwanku ku kyale shi annabi ya kama hannunsa suka gaisa sai ya ce tashi mu tafi suna tafiya sai suka gamu da wata tsohuwa sai tsohuwa ta ce ya Muhammad ina da magana sai annabi ya tsaya tsohuwan nan ta gama tambayoyinta akan hanya adi ya ce kai wannan ba sarki bane sarkin ne za a tsaye da shi akan hanya wata tsohuwa ta ce ina da magana ya tsaya ya ce wannan ba sarki bane suka isa gida suna shiga falon annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wani keso ne da wani matashin kai guda ɗaya sai annabi ya ɗauko matashin kan ya jeho masa ya ce kai zauna a kai shi annabi sai ya zauna a ƙasa ya ce a wannan ba sarki ba ne wallahi ba sarki ba ne sarkin ne zai baka kujerarsa shi ya zauna a ƙasa yana ta jin dai abubuwa suna sauka a zuciyarsa yana nan sai wani mutum ya faɗo ya ce ya rasulallah ina buƙata annabi ya ce aje a bashi wani ma ya faɗo ya ce ina da buƙata annabi ya ce aje a bashi sai annabi ya ce kafa kaga mutane suna ta zuwa da bukata ana basu ka ɗauka addinin musulunci bai da arziki farawa aka yi nan gaba sai an yi arzikin da za a baka kuɗi ka ce baka so sai an yi arzikin da za a ce ma ga kuɗi ka ce baka so yace ka kuma kaga makiyasin wa addinin musulunci yawa ina tabbatar maka zai yi ƙarfi zai kafu har mace za ta taso ita kadai daga guri kaza ta je guri kaza ba ta tsoron kowa sai Allah saboda an samu zaman lafiya da kuma adalcin musulunci yace ka kuma kaga ba su da sarauta ina gaya maka duk wani sarki da ke duniya wanda ya shahara sai ya dawo ƙarƙashin musulunci sai an buɗe fadarsa adi ya ce ina jin haka sai na ce to ai ina da addini sai annabi ya ce ai na san kana da addini amma addini naka ma baka san shi ba ba kirista bane ka eh ba ɗariƙa kaza kake a cikin kirista ba yace eh yace to wannan ɗariƙar taka ta haramta maka ka dinga karɓar ɗaya bisa hudu na ganiman mutanenka amma kake saba musu kake yi na fi ka sanin addini wani addinin naka shirme ne ko sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kun ga sai musulunta yace waɗannan abubuwan da annabi ya faɗa na ga guda biyu da ni aka buɗe fadar kisra na ga irin arzikin kisra da ƙarfin mulkinsa amma ga sahabbai akan kujerarsa ice sannan na ga mace za ta taso ta kewaye daular musulunci kaf ba ta tsoron kowa sai Allah na ga wannan ya ce wanda ya rage ban gani ba nake jiransa shine yadda za a zo da kuɗi a cewa mutum ga kuɗi ya ce baya so zo za a zo an kusa kuma zuwa dalilin da ya sa muke cewa an kusa zuwa bukatun da ake gaya wa Allah mafi yawansu na ya bada kuɗi ne za ga mutum yana ɗawafi yana Allah kuɗi yana sa'ayi yana Allah kuɗi yana jifan shiɗan yana Allah kuɗi ranar arfa yana Allah kuɗi kowa kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi to Allah zai saki kuɗin idan Allah ya saki kuɗi kowa ya yi kuɗi to sai kuma a ga ashe ba a da buƙatar kowa ya yi domin idan kowa ya kuɗi ba lebura ba burkila ba ma'aikaci ba yaron gida babu direba babu kowa ya daina maka aiki da kuɗi yanzu sai mutum hamsin su dinga binka suna ma aiki wannan mai maka wanki wancan mai wanke ma mota wancan mai ba kulawar ka ruwa wancan mai tuka ka wancan mai tuka ayanka wancan mai tuka hajiya wancan mai kaza wancan mai kaza wancan mai kaza to duk in suka yi kuɗi wa zai wannan aikin har da mai kwashe maka masai ka ci abinci kai kashi wani ya zo ya shiga ciki ya kwashe ka biya shi kuɗi to in yayi kuɗi wa zai kwashe to wannan zamanin yana nan tafi kuɗi zai zo idamu mutane to kun ga anan Allah subhanahu wataala ya nuna mana hikimar da annabi ya wajen ilmantar da mutane da haka waɗannan ayoyi da muka karanta guda biyu ko guda uku suna tabbatar mana cewa Allah ba shi da ɗa ba kuma shi da buƙatar ɗan kuma jingina wa Allah ɗa babban laifi ne Allah ya tsarke kansa ga barin ɗa da ya ce tsarki ya tabbata gare shi ya ce sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu nasa ne ya ce komai da komai ya miƙa wuya gare shi ya ce shi ya ƙirƙiro sammai da ƙasa ya ce idan ya zartar da wani al'amari kawai yana ce masa ya kasance sai ya kasance ice kuma hakanan waɗanda ba su sani ba su ma suka ce ina ma ko da kenan za mu tashi wa ƙalar lazina la ya'lamuna law la yukallimuna Allahu aw ta'tina aya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah iya yafe mana malam ko akwai takaba akan matar da mijinta ya rasu a halin da kwana bai haɗa su ba, in dai aure ya haɗa su, ai ba kwana ne yake haɗa mace da miji aure ne, ko baya kwana da ke, ko baya kwana a ɗakinki, ko ya ƙaurace miki, ko baya zuwa gurinki, in dai ya mutu daga ranar da ya mutu ɗin nan za ki shiga takaba. Saboda ka aure shi ne dalilin yin takaba ba saduwa ba, wata za ta ce mijina yau shekara ɗaya ban gan shi ba kuma na ji labari ya mutu jiya. to shikenan tun da shekara ɗaya ba mai mu'amala aure da shi ba yana nufin kenan ni ba matarsa ba ce ke matarsa ce tun da bai sake ki ba kuma ba a je kotu alkali ya sake ki ba malam direba ne ni ya direba ne ya yi hatsari da, da motarsa bayan shekara ɗaya sai wani da ya yi rauni ya rasu to wani hukunci ne akan direban in dai an tabbatar wannan ciwon shi ya kwantar da shi kuma wannan ciwon shi ya kashe shi to sai an yi diya ta raƙumi ɗari ko saniya ɗari biyu ko rago dubu biyu ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu ko miliyan sittin kuɗin Najeriya inda an tabbata wannan ciwon shine ya ya tafi yayi ta tafiya yayi ta cinsa har ya mutu amma idan ba wannan ciwon ne ya kashe shi ba a'a wannan ciwon a shi ya ji masa rauni ne ya hana shi yawo yana kwancen kuma sai ya ci wani abu mai guba ko kuma wata musifa ko katanga ko garu ko wani abu ko aka yi masa allura ba daidai ba ko aka ba shi sai ya mutu to kaga ba sababin wannan hatsarin ne ya kawo wannan mutuwar ba wani abu ne daban ya shigo ya sa ya mutu to sai hukuncin ya canza amma in wannan ciwon ne hujja akan haka wani ya jima wani rauni da wuka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani iyanki wani sai shi wanda aka yankan ya zo ya ce wa manzan Allah a ɗaukar mafansa sai annabi ya ce jira ka warke ka jira sai ka warke tukunna domin ta iya yiwa ciwon ya wuce haka ya ce shi dai yana so a yi mafansa yanzu yanzu shi kenan wancan ma aka yanke shi a iya inda iya yanke shi to wannan na biyun sai ya warke shi kuma na farkon bai warke ba abin ya yi ta cinsa ai ya ta cinsa har ya gurgunce sai gashi yana cangala kafa ya zo ya ce ya rasulallah kaga ciwon nan da aka ji min ya mai da ni gurgu a ce ice shi yasa na ce ka bari sai ka warke don mu ga iya zurfin barnar da ciwon yema amma yanzu tun da shi ma an ji masa ciwo irin wanda ya ji maka kuma shi ya warke kaga wannan kai ka jawo kanka da baka jira an ga iya zurfin abin da ya ji maka ba malam an bani zakka in raba amma ni ba a bani ba kuma waɗanda aka ce in bawa nasu bukata ko zan na fi su bukata ko zan iya ragewa riƙewa ko ragewa wai zai iya riƙewa to ka riƙe ko ka rage duk bai kamata ba kamata ya ka gaya wanda ya baka zakkacewa kai ma fa kana cikin fuqara wal masakin inama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha ka san wata ran mai yin zakka ko mai yin kyauta sai ya manta da na kusa ya ta kai wa na nesa to an taba yin haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wani ga ɗansa yana da bukata ya hana shi kuɗi sai ya ɗauki kuɗin ya tafi masallaci ya je ba wani ya ce in mai bukata ya zo ka bashi sai ga ɗan mai kuɗin ya zo ya zo ya ce shi yana da bukata ya bashi sai ga ɗansa ya dawo gida da kuɗin sai ce wallahi ma iyaka arattu ba kai na niyya ba wallahi sai ka kawo yace ni kuma alayya ma akhastu nawa ne wallahi so ina sai gaban annabi aka tafi shari'a ice ya rasulallah kuɗi na fitar na bayan zakka na aje a masallaci na ce in bai bukata ya zo a bashi sai ga ɗana aka bashi to ni ko ba shi dai nufin bawa ba annabi ya ce laka ma a khasta yawa walika ma nawaita ya ce uban kai lakan ma nawaita wace niyya kai na yi niyyar bayarwa ga na waje to shi kenan Allah ya baka ladan niyyarka kai kuma da ka karɓa wa laka ma a hasta ka je ka ci abinka to kaga wata nan akan samu irin wannan na kusa a manta da shi ana ba na nesa to in kana da bukata dan uwanka ne yake ta raba zakka kai bai sa ka a ciki ba kai ma kana da bukata gaya masa amma abin da ake gudu idan ya aike ka ka kai ba ka kai ba ta iya yiwa su haɗu da wanda ya aike ka ya tambaye shi saƙo na ya zo ce wani saƙo a'a wane bai kawo maka sako ba ki an yi da rabona da ganin sa yau shekara biyu ma to kaga daga nan alaka ku ta lalace sai ya dauka ma duk abin da shi dan adam in ya gano ka masa laifi ɗaya sai ya dauka kullum ma laifi kake masa to kaga daga nan sai alaka ku ta lalace so da aka ka kaiwa wanda aka ce ka kaiwa kai kuma ka roƙi naka ya baka amma kada ka riƙe tunda ya ayyana da ma caye ga zakara ba to sai ka raba abin da za ka raba ka zuba ragowan a jihunka amma tun da ya ce kai wa wane da wane da wane ya riga ya ayyana su to kada ka kuskura baka kai musu ba taimako daga honorable aishatu jibril dukku shinkafa buhu biyar masara buhu biyar gero buhu biyar taliya katon biyar, makaroni katon biyar, shuga buhu biyu, gishiri buhu biyu, magi katon biyu, man gyaɗa jarka biyu, wannan duka da honorable Aishatu Jibril Dukku Allah ya saka mata da dubu dubun alheri. Wannan baiwa Allah ba abin da za mu ce mata a harkar nan ta da'awa sai dai godiya da yi mata kyakkyawan addu'a. ita ta gina mana masallacin juma'a a cikin gidan marayu wanda wanda ana sallar juma'a ni ne sallar juma'a ma wannan juma'a da ta wuce a wannan masallacin sannan kuma tana cikin masu ɗaukan wannan darasi da muke yi na tafsiri wanda ake sawa a gidan rediyo kullum awa ɗaya a cikin watan ramadana tun tana minista take ba wannan kwamiti da wannan gida na marayu gudunmawa da haka muna roƙon allah ya saka mata da alheri dubu hamsin daga hajiya fatima ibrahim gwargwana haka ne a sa a asusun marayu to hajiya fatima ibrahim gwargwana allah ya saka miki da alheri da dubu hamsin da kika turo ga shugaban kwamitin marayu nan an danka masa matar gwamna ta yi wa marayun da suke gidan marayu maza da mata ɗinki kala biyu ma'aikata kuma maza shadda yadi biyar mata kuma kowace a tamfa ɗaya to matar gwamna sabo ko tsoho ok to akwai da ki ayi ba a gama ba tukun to matar gwamna Allah ya saka miki da alheri Allah kuma ya karɓi wannan aiki naki kuma dama ita matar gwamna tsohon ta saba duk shekara takan yi wa marayu abin arziki don haka muna mata godiya mai tafiya yau wato gwamna mai tafiya to Allah ya sakawa matar gwamna mai tafiya da alkhairi Allah kuma ya sa mata a mizanin hasana ta daɗe wannan baiwa Allah tana kawo wa kwamitin marayu gudunmawa da azumi ko ba da azumi ba da haka matar gwamna mai tafiya Allah ya saka miki da alheri ɗari biyu Allah ya kai ladan ga mahaifiyata ta rasu ɗari biyu a sa a asusun marayu to ke matar gwamna mai zuwa kin ji abin da ake yi matar gwamna wancan wacce ta rasu hajiya Fatima Yalwa Goje wannan Allah saka mata da alheri Allah ya ji kanta irin gudunmawar da ta ba wannan kwamitin namu na marayu Allah ne kadai ya sani na fili da na boye to kin ga wannan ita ma matar gwamnan da ta zo ita ma an yi ta fafatawa da ita tana bada gudunmawa da haka ke matar gwamna mai zuwa ke ba sai ki bulayi dubu biyu marayu Allah ya ba ya ban ikon ƙarasa gini da na fara a'a ka ji kai malam yusha wani har ya fara ginin ma kai ka ce a roƙa ma gida ka samu fili ka fara gini to ga wani shi har Allah ya bashi filin ya fara ginin kai ma Allah ya baka fili ka fara gini a akwai naira ɗari a yi addu'a ina da shafan aljanu to Allah ya yi miki shafa aljanu ɗari biyar a yi mana addu'a mun sa wani al'amari Allah ya taimaka mana to Allah ya taimaka muku ɗari biyar daga wani mutum ya ce a sa asusun marayu, Allah ya bani yadda zan yi aure, to Allah ya baka yadda za ka yi aure, wani abu ne mai sauƙi. Addu'o'i Allah ya biya wa dukkan masu buƙatu buƙatunsu na alheri, akwai masu jarabawa, akwai masu sauran buƙatu daban-daban muna roƙon Allah ya biya wa kowa buƙatarsa ta alheri, Allah ya kiyaye kowa ya kare kowa daga duk abin da yake ki. اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك